الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na 25 ga watan ramadan majalisi na 24 shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha hudu ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida muna karatu a cikin suratul hijir mai albarka a karatunmu na jiya alarama mun tsaya aya ta ta nawa ne alarama ya ce mun tsaya aya ta casa'in da hudu yau kenan za mu ci gaba daga kan aya ta casa'in ito muna cikin ayat casa'in da hudun akwai abin da mu gama ba za mu karasa sai mu wuce da yardar Allah maɗaukacin sarki Allah ya mana muwafaka to gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba ga wata ga wata takarda da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya kara maka lafiya nisan kwana mai albarka tare da imani tare da ku baki daya ga wani dan canjin kuɗi a saka asusun marayu ga sunan da kaurinsu dubu biyar ne sannan a ƙarshe na neman addu'a ta malam da sauran ‘yan uwa kan wani muhimmin aiki da ya aika yake nema da ya cika yake nema to ubangiji Allah ta'ala ya datar da kai da alkhairi Allah subhanahu wataala ya bada sa'a Allah kuma ya karba sannan wannan kuma neman addu'a ne wa iyayensa uwa da uba da fatan Allah ya musu rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsu to ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ji kayinsu Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare su sauran iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ji kayinsu wanda suke raye Allah ta'ala ya kara musu lafiya da imani sannan wannan kuma yace mace ce tace take so a sa ɗanta a cikin addu'a sakamakon jaraba da Allah ya jarabce shi yana taba abin da ba nasa ba ana yana ɗauke-ɗauke kenan to Allah ya yaye masa ubangiji Allah ya yaye masa Allah ya kawo masa da wannan fitinar Allah ya cire wannan son zuciya daga cikin zuciyarsa a sannan wannan yake cewa yana neman addu'a wurin malam da sauran 'yan uwa musulmi a idan ya kwanta bacci sai da nauyi ya danne shi to Allah ya yaye maka shi shedan ne gaskiya kai ta isti'aza kuma in zaka kwanta ka rika kwanciya da amanar rasulu Allah subhanahu wataala zai yaye maka insha Allah Allah ya yaye wannan kuma shi ma addu'a ne a akan Allah ya sauke masa jinyar da ke damunsa fiye da shekara ashirin. Allah ya yaye maka Allah ya baka lafiya Allah ya sauke Allah ya sa wannan jinya ta kafara ce Allah kuma ya baka ikon cin wannan jarabawa a wannan kuma bara addu'a ne neman Ubangiji Allah sa rayuwa ya sa albarka a cikin rayuwarsa da ta yaransa mata da Allah azurta shi da su. Allah ya ba su ilimi mai albarka ya kuma ba su mazaje na gari, to mace ce kuma Allah ya sa ta haihu lafiya. Sannan mijinta kuma Allah ta'ala ya sassauta musu rayuwa. ya inganta musu ita to ubangiji Allah ta'ala ya karɓi waɗannan bukatu naki Allah ya sauƙaƙe muku dukkan lamura Allah ya biya muku bukatunku kun gara na ma na gaya muku in takarda ta zo akan maganar neman albarkar 'ya'ya ƙarshe za ku samu wace ce ina karanta na ɗauka namiji ne har na je wata gaba da ta ce mijinta eh sai na gane mace ce Allah ya sanya albarka wa ‘ya'yanmu. Don Allah yana so a amsa maka wannan tambayar meye hukuncin yadda meye hukuncin yadda arna idan suka gayyace ka aure a coci meye hukuncin mutum ya je shi ya je je mana me je hana aure al'ada ne ai ba ibada bane to wani taro ne za a yi na al'ada na daurin aure sai dai idan shirka ta bayyana a cikin taron to sai ka kauce in sun tashi addu'o'in su na shirka to sai ka kauce amma don a je a taro a daurin aure to aka ce ka aura ma a cikin su balle yanzu idan ka ga wata wata daga cikin su kana so aka ce daurin aure a coci ha yan uwanka ba za su je bane kai ma za ka sha babban riga ka je cocin a tunda a can mata ka take yana son a fassara masa wannan addu'ar Allahumma inni inni gaskiya ya rubuto addu'ar da rubutun boko kuma yawanci kalmomin larabci ba sa rubutuwa da harufan boko domin harufan larabci wato salansu da mafitarsu daban da irin harufan harufan turanci ko harufan boko kuma da ya tashi rubutawa ma sai zama cikin addu'ar akwai kurakurai har masu hatsari ma Allahumma inni tabarra'u ilaika min hauli sai ce kuma wa wa hutika wa altaji'u ila qaulika warsurni wala tansur alayya wahadirni warus to wannan ina karanta abin da na gani ne amma abin da nake tsammani yake so ya ce Allahumma inni atabarra'u ilayka min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril hudali to haka addu'ar take in kaji sai ka ƙara kiyayewa ba yadda ka rubuta dinnan bane gaskiya kuma in dai yadda ka rubuta dinnan kake faɗa to tsakani da Allah sai dai Allah ya dubi zuciyarka amma baka faɗi abin da Allah bai saurare ka ba kuma ma yaya a cikin addu'a zaka ce zaka ce atabarra'u ilaika min hauli sai ka ce kuma wa quwwatika wato kana nufin ya Allah ni ina barranta ina barranta zuwa gare ka daga wayona da ƙarfinka kana barranta daga ƙarfin Allah addu'ar abin da take cewa, Ya Allah ina barranta, ya Allah ina mai bayyana maka barranta ta daga wayona da ƙarfina. Na barranta daga wayona, na barranta daga ƙarfina, ba ni da wayo ba ni da ƙarfi. Wa altaji'u ila haulika wa ƙuwatika, ina mai neman mafaka da naka wayon da kuma naka ƙarfin. wansurni wala tansur alayya ka taimake ni kar ka ba da dama a yi nasara a kaina wahdini ka shiryar da ni wa yassiril hudali ka sauƙaƙe min shirya da ayyukan shirya wannan haka addu'ar take to tunda fassara kake bukata ga yadda take ba iya fassara ba ita ma na gyara maka ita sadaka fi sabilillah barakallahu fi a yace tambayarsa ita ce mace ce ita da mijinta ne kullun sai ya ce ba shi da kuɗi kuma ta san yana da shi sai take duba aljihunsa idan ta gani kullum in ta duba sai ta gani ita samu sai ta sai take gaya masa in ta ga kuɗi a aljihunsa in ya ce ba shi da shi sai ta ce ai ta gani sai ce in ta ƙara duba masa aljihunsa a bakacin aurenta sai ta daina daga baya kuma bayan an daɗe da maganar sai ta manta ta duba sai ta faɗa masa a sai ta faɗa masa ta duba sai ya ce ya manta ma da ya faɗi hakan kawai ta bar maganar kar ta ƙara faɗa ma to yaya auren nasu yake auren rufa-rufa ba to shi in banda shi ba ba a cewa a bar magana magana ta saki kuma a ce a batta ba Allah yana jin ku ba yana ganin ku a to ai irin wannan magana ba ka cewa a rufa a bari a yi shiru ba a harfa a haka ai kai ya kamata ka ruga ka nemi mafita a baka mafita ki gaya masa ya kafarar rantsuwa ya kafarar rantsuwa in yana da halin ciyar da miskinai goma ko kuma ya musu ɗinkin sallah su goma ya zaɓi wanda ya fi masa sauƙi ko ya ba su abinci su ci su yi tatil ko kuma ya musu ɗinki ɗinkin sallah gashi lokaci ya yi dama idan ba shi da hali da zai ciyar da miskinai goma ko ya musu kayan sallah su goma to sai ya azumin kwana uku ya nemi gafara Allah maɗaukakin sarki daga wannan abin da ya yi Allahu ta'ala ala Allah ramma jiya mun tsaya faɗin Allah maɗaukakin sarki fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil مشركين نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Ubangiji ta halayyar da annabi sallallahu Alaihi wasallama fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushriki ya kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ce, To, sai ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi, na addini da saƙon Allah. wa a'rid 'anil mushrikeen ka kuma bijire ka kauda kai daga mushrikai da abin da suke aikatawa jiya mun yi bayani dangane da fadin Allah madaukakin sarki fasda' bima tu'mar ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi na isar da sakon Allah saura gabar da Allah ta'ala yace ka kuma kawar da kai daga mushrikai malaman tafsiri suka ce ka kawar da kai daga mushrikai shine karka ba su muhimmanci kamar yadda a baya aka yi ta lallashinsa wala tahzan alaihim wala taqu fi dhayqin mimma yamkurun la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin inna allaha alimun bima yasna'un da sauran ayoyi da Allah maɗaukacin sarki yake lallashinsa ya daina ɗaga hankalinsa ya daina damuwa don ba su yi imani ba. To malaman tafsiri suka ce a nan ma Allah yana gaya mashi ne ka kau da kai daga mushrikai kar ka rika ba su wani muhimmanci tunda sun riga sun ki karɓa. Sannan kuma waqfuf an qitalihim kama fita harkar su har ma daga yaƙi wasu haka suka fassara aya. kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'a'arif anhum wantazir innahum muntazirun ka rabu da su ka saurara ka saurara Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama na sauraro kafin lokacin ajalinsu mana fita harkar su ka rabu da su wata wata ‘yar dama aka ba su na jira akwai lokacin da za a ɗau mataki a kansu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai hakuri akan duk abin da suke faɗa matsafi mahaukaci kaza kaza kaza akan duk abin kai hakuri wahjurhum hajaran jamila ka kuma kaurace musu kauracewa mai kyau kamar kuma faɗin Allah madaukakin sarki ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ka bi abin da aka yi maka wahayi daga Ubangijinka, ka bi wajen aikatawa, ka yi imani tare da waɗanda suka yi imani da kai, ku ci gaba da bin umarnin Allah da hannuwa daga abin da Allah ya hana, su kuma waɗancan ka kawar da kai daga gare su. La ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai, su ko waɗancan da suka ƙi rabu da su fita sha'aninsu, rabu da su fita harkarsu. waɗannan ayoyin da ire-irensu kamar suna nuni ne zuwa ga cewa idan mushrikai sun ƙi karɓan wannan da'awar to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita harkar su ya ci gaba da harkar sa lakum dinukum waliyadin su je su bauta wa duk abin da suka ga dama su suka jiyo shi kuma tunda an riga an masa wahayi bakacin waɗanda suka yi imani sai ya ji da su waɗancan ku je su karata zuwa lokacin da Allah ya ɗiba musu. Idan kuwa haka ne, to ina matsayin ayoyin tashi ka yaƙe su, shi ne wasu malaman tafsiri suka ce, A'a, wannan ayar da ire-irenta an shafe ta. Da Allah ta'ala ya ce, Ka bayyanar da aka abin da aka umarce ka da shi na da'awa da risala da aka baka, ka fita harkar mushrikai da ayoyi masu wannan ma'anar na ka fita sha'aninsu ba ruwanka da su suka ce an shafe su da ayar takwabi da ayar jihadi da Allah ta'ala ya ce fa'idan salakal ashhurul urumu faƙutulul mushriki na haitu wajattumuhum wa khuduhum wa hsuruhum wa ƙa'udulahum kulla marsadin fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fakhallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim suka ce ai wannan ayar ta shafe duk wata aya da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita harkar su saboda wannan aya cewa ta yi idan waɗannan watanni masu alfarma suka fita an hana yaƙi a cikinsu watanni masu alfarma dulka'ada dulhijja almuharram wa rajab mudar da watan rajab alladhi baina jumada wa sha'ban wanda yake ira tsakanin jumadal akhira da kuma watan sha'ban da yake makwantaka da watan ramadan to watan rajab yana cikin al-ashhurul hurum sai Allah madaukakin sarki yace waɗannan watanni tunda ya haramta yaƙi a cikin su to idan suka fita idan watanni masu alfarman nan suka fita Allah yace faqtulul mushrikina to ku yaƙi mushrikai kenan batun ku fata harkarsu an fasa faqtulul mushrikina ku yaƙe su haythu wajadtumuhum a duk yadda kuka tadda su wa khuduhum ku kakkama su wahsuruhum ku yi musu ƙofar rago wa qu'udu lahum kulla marsadin ku kuma zauna a duk madakatar da kuke tsammanin su don ku tare ku cafke fa in tabo amma idan suka tuba wa aqamus salata suka tsayar da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka ba sun yi musulunci ba kenan fa khallu sabilahum to a daidai wannan lokacin ku fita sha'anin su ai sun zama ku fa ikhwanukum fid din sun zama ƴan uwanku addini shi yasa aka ce fa khallu sabilahum ba fa khallu sabilahum hala annahum mushrikina ba a'a ba ku fita a harkar su suna halin mushrikai ba fa in tabu idan sun yi musulunci wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu idan suka tsayar da sallah suka yadda da zakka modatan su suka bayar to anan ku fita sha'anin su domin sun zama ƴan uwan ku a addini inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jinkai don haka wannan ayar da sauran ayoyi da suke kira zuwa ga jihadi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم da sauran ayoyi da suke kira zuwa ga a yaƙe su da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama irin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma umirtu an uqatila nasa an umarce ni na yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har sai sun ce la ilaha illallah sun shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sun tsayar da sallah sun ba da zakka in sun aikata haka to sun samu kariyar jininsu in ko ba su yi haka ba to jininsu zai tsiyaye an umarci ni na yaƙe su haka waɗannan dalilai suna nuna cewa dalilan da duk ka ci karo da su da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sha'anin mushrikai lakum dinukum waliya din kowa yayi ta kansa to an shafe su daga baya an ce a tashi a yaƙi kuma shi yasa aka yaƙi to wasu malamai suka ce wannan ayar shafaffiya ce da ayoyin umarni a yaƙi don haka fasda bima tu'mar ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi wa a'rid anil mushrikin ka fita harkar mushrikai ka rabu da su kawai je kai ta kanka wannan an fasa an ce daga baya ya tashi ya yaki jama'a an gane amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a ya danganta da ma'anar ya danganta da ma'anar kamar Ibn Juzai al-Maliki alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa at-tashilu li ulumi tanzil yake cewa in kana ma'anahu a'rid amma yad'unaka ilayhi aw an mujadalatihim fa huwa muhkam wa in kana an qitalihim wa iqabihim fa huwa mansukh malam Ibn Juzai yake cewa idan ma'anar wannan wajen wa a'rid 'anil mushrikin ka kawar da kai daga mushrikai idan ma'anarsa a'rid amma yad'unaka ilayhi shine ka rabu da abin da suke kiran ka zuwa gare shi aw an mujadalatihim ko ka rabu da su ka daina jayayya da su idan akan wannan ne rabu da abin da suke gaya maka na kai matsafi ne rabu da abin da suke gaya maka kai mawaki ne rabu da abin da suke gaya maka ƙarya ne raba da abin da suke gaya maka na ka kawo musu aya ba za su yadda ba kaza kaza rabu da su akan wannan kar ka rika jin bakin ciki kar ka rika damuwa kar ka rika martani sannan kuma rabu da neman jayayya da suke yi da kai suna sa ka yawar magana suna sa ka yawar raddi suna sa ka kaza rabu da su akan waɗannan abubuwa to kaga wannan idan akan wannan ne ai alqur'ani wurare da yawa ana ce da shi dama mm ka daina ɗagawa kanka hankali kana jin baƙin ciki kana damuwa da abin da suke faɗa. Da haka idan malam ya ce idan ma'anar wa a'rif anil mushrikin rabu da mushrikai in ma'anarsa rabu da halayensu ne. Kar ka biye su, su daina yawan sa ka magana, su daina yawan sa ka ɓacin rai. To idan akan wannan ma'anar ne malam ya ce fa huwa muhkamun ayat tana nan tana aiki. Ba annabi kaɗai ba har kai mai wa'azi. ka daina damuwa da baƙaƙen maganganu ka daina damuwa da wani challenge da wata muƙabala da wani raddi da wani wane ne duka wannan kai daga maka hankali ai ta karatu idan arna suna bori suna abubuwansu suna sumbatu suna zage-zage ka ci gaba kawai da abin da kake fasda bima tu'mar ka ci gaba da bayyana abin da aka umarce ka da shi duk abin da suke faɗa kar ya dame ka haka idan yan bid'a ne su ce ma mai gemun taure su ce ma menene wa wannan ne waye duk abin da za su faɗa su faɗa bushiya a leda ba wane ne an gane yan ɗariƙa a jirgi yan izala a gwangwami ba abin da ya dame ka ko a yi magana ta jahilci ko kuma a yi magana ta ko a yi magana ta jahilci ko a yi magana ta ilimi amma ta tawili da suka ko menene kar ya dame ka domin idan maganganu na abokan saɓani suna damun ka kai mai da'awa to za su hana ka abin da kake yi kullum su rika baka aiki sai zama maimakon ka tsaya ka sa littafi ka karantar da mutane sai su rika baka aiki na abin da suke so kai magana a kai sai su rika baka topic ka tara mutane baka ba su ilimi ba yan bidiya suna ta baka topic kana ta fama raddin jiya daban na yau daban na shekaran jiya daban na gobe daban hudubar wancan satin daban wancan satin daban wannan satin daban duka ka kare sun gantalar da kai amma idan ka ɗauke hankalinka daga gare su kai ta karatu ai karatun ne yake ɗaga musu hankali to shi za a ci gaba da yi ai da haka maimakon raddin shekaran jiya da raddin shekaran jiya can da kaza a sai zama usar jiya daban ta yau daban ta gobe ma daban to akan wannan ma'anar sai ya zama malam yace to wannan ayar tana nan ba abin da ya shafe ta ya ma'aikin Allah ka bayyanar da addini yadda aka umarce ka su kuma ka fita harkar su akan abin da suke faɗa da yarfe da batanci da suke yi ka ci gaba sakan gaba kawai cikin da'awarka kar ka fasa kar ka bari kuma kar su rinka baka topic kana sumbato kana jidali da su suna ɓata maka lokaci to kaga wannan ba a shafe shi ba malam yace wa in kana an fitalihim wa iqadihim idan kuma ma'anar shine ka rabu da su daga yaƙarsu ka rabu da su da ɗaukar fansa a kansu fa huwa mansukhun to wannan kan an shafe shi yaƙi yana nan uquba tana nan don haka idan an fassara wajen ka rabu da su karka yaƙe su za a ce a'a in dai akan wannan ma'anar ne akwai ayoyi da suka biyo baya suka ce aje yaƙi idan an fassara da cewa ka rabu da su kar zantukan su da karerayin su su dame ka to wannan kan wasu ayoyin ma suna tabbatar da haka don haka aya tana nan tana aiki akan wannan ma'anar to kaga da mu ɗauki fassara da ta daina aiki to ai gara mu ɗauki fassara ne aiki ai shine alqur'ani kenan ai alkur'anin kenan mu ɗauki fassara mai aiki saboda tana da ayoyi da suke goya mata baya ka daina damuwa ka daina ɗagawa kanka hankali su daina sa ka aiki to wannan akan wannan ma'anar ayat tana makamancinsa ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله تعالى yace ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da safan da aka saukar maka daga ubangijinka kaga shine ma'anar fasda bima tumar ka isar da safan da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka isar gaba ɗaya ba in ka rage wani abu duk karancin abin da ka rage fa ma ballagta risalatahu to hukuncin ka baka isar gaba ɗaya ba ba ai wa Allah rage jama'a an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya gama isar da komai kuma ya tara sahabbansa yace ala hal ballagtu ku ne shaidu shaidun Allah a ban ƙasa na isar suka ce ballagta ya rasulallah wa addaita ya nabiyallah ya ma'aikin Allah ka isar ka isar ka isar ya maimaita sau uku ala hal ballagtu ala hal ballagtu yana kafa shaida annabi alaihi salatu wasallam ya isar ba abin da ya rage wanda bai isar ba kuma kullum akan wannan gabar ina ƙara nanatawa baya zama tsohon karatu shine rigimar mu kenan ta sunna da bid'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama isar da komai gashi a cikin alqur'ani kwalo-kwalo Allah yace fa illam taf'al fa ma ballanta risalatahu idan baka yi ba to baka isar da sakon Allah ba idan akwai wani abin da ya rage bai yi ba to tamkar ya ci amana ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne abin gaskatawa zabansa Allah ya saboda amanarsa don haka bai rage komai ba na saƙon Allah ya isar da komai. So duk wani sabon abu da za a kawo a ce mana mu bauta wa Allah da shi shine ba ma gane wannan yara. Saboda in dai har za a bauta wa Allah da wannan abun to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Idan ku daga bayansa ne aka zo da shi to wannan alama ce da ke nuna cewa baya cikin addini domin addini ya cika اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يو ranar da Allah ya saukar da wannan ayar kenan ba yau asabar ba ranar da ya saukar wannan ayar Allah ya ce akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku addini ya cika malam babu wani gurbi da za a saka wani abu wa atmamtu alaikum ni'imati kuma addinin nan ni'ima ta ce ita ma na cika muku ita wa raditu lakumul islam dina kuma na yarda muku ga nan musulunci a matsayin addini ku je ai kai kuma daga baya wani ya zo ya zo ya ce shi shehi ne ya zo da sabon abu ko shi wali ne ya zo da sabon abu yanzu wasu abubuwan ma gaba ɗaya yanzu wasu abubuwan ma gaba ɗaya in dai sai da su a bauta wa Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su ya bauta wa Allah ba da Allah mu yi abin da dalla dalla annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi'a lokacin sa akwai shi'a yayi tijaniya lokacin sa akwai tijaniya yayi kadiriya lokacin sa akwai kadiriya yayi nakashabandiya lokacinsu akwai na kashabandiya ya yi jahamiya lokacinsu akwai jahamiya ya yi ashariya lokacinsu akwai ashariya ya yi ƙadariya lokacinsu akwai ƙadariya ya yi jabariya lokacinsu akwai jabariya ya yi kullabiya lokacinsu akwai kullabiya yanzu wani zai iya cewa to ya yi izala ai ina da amsa yanzu wani zai iya cewa to yayi izala to yayi salafiya Allah musta Allah abun godiya tun ce ai izala ba ba shine addinin ba kungiya ce shi yasa a Najeriya take ai a Najeriya take ai ai ita izala kungiya ce da take tallan sunna annabi kuma shine sunna jama'a an gane da haka ta mutum mai cin aiki ta mutum mai cin dukkan su gaba ɗaya daga dukkan su daga baya aka kirkire su shi'a da kuma tsanta gaba ɗaya rigimar Aliyu da Muawiya ce ta haife ta. Ina manzo Allah lokacin? Gaba ɗaya ko matsanta duk rigima ce rikici da kawai da siyasa ya haifar da ita. Shi kenan aka ƙirƙire ta, aka wanke ta da soso su zafu da sabulu, shi kenan aka nemi bakaken kaya ake ta sakawa. Za su ce, kai wani yana matsa mana. don haka abin da muke so a fahimta shine Allah maɗaukacin sarki ya cika addininsa ba abin da ya rage wadda annabi bai isar ba shi yasa imamu malik Allah maɗaukacin sarki ya ji kansa da rahama imamu daril hijira imamu malik ibn anas yace man ikhtara'a fil islam bid'atan يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة yace duk wanda ya kirkiri wata sabuwar bid'a a cikin musulunci kuma yake ganin wannan abun kyakkyawa ne to fa wannan ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa yayi ha'inci a sakon da aka bashi bai zo da wannan ba jama'a an gane shi yasa ba ma jura in an ce bid'a ba ma iya dauka saboda tuhumar ma'aiki ake sallallahu alaihi wasallam cewa to ai ga wannan abun ga wannan abun bai yi shi ba kuma shi ma addini ne ya tafi bai yi shi ba bai ce a yi shi ba dan haka aka cuso shi aka shigo da shi Allah madaukakin sarki yace fa in lam taf'al idan abin da ya rage akwai abin da ya rage baka isar ba to tamkar duka sakon ne baka isar ba annabi sallallahu alaihi ya isar da komai to akan hanyar mu ta fassara waccar aya sai Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'simuka minan nas Allah shine zai baka kariya daga mutane ma'ana ka ci gaba da da'awarka ka ci gaba da wa'azinka ka ci gaba da albishir da gargaɗi ka rabu da su ka daina tsorita kana tunanin za su iya maka wani ba abin da za su yi maka fita tabgas su su daina baka tsoro su daina zare maka ido su daina sa maka bakin ciki kar ka fasa abin da kake yi Allah ya ɗauki lamunin baka kariya daga dukkan wani sharrin mai sharri sai ya zama wannan ayar tana fassara mana fahimta ta farko da Malam Ibn Juzai ya kawo cewa ana cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kau da kai daga zantukansu da tsoratarwarsu da waye-waye ɗinsu ya ci gaba kawai da abin da aka sa shi na wa'azi ba ana maganar yaƙi ko rashin yaƙi ba to ita ce wannan ayar ita ma take gaya masa ka ci gaba da isar da sako kar ka bar wani abu baka isar da shi ba su kuma barazanarsu da maganganunsu da ɓatanci Allah zai baka kariya daga sharrinsu. Cikin. Wannan kuma duk mai karantarwa har gobe haka ne abin da Allah ya ce. Ka ci gaba da wa'azi ka daina tsoro. Kar a firgita ka daga maka hankali a da a sa ka ka daina karantar da gaskiya. Ba abin da zai faru sai abin da Allah ya riga ya tsara. Saboda isar da sakon addini addini dole ne. Shine ruhinmu. Shine rayuwar gaba ɗayanta. don haka wasu malamai haka suka fassara aya in kaza take nufi to tana aiki in kaza aka fassara ta to an shafe ta muka ce mun dauki fassarar cewa tana aiki wasu malamin kuma suka hada maganganun guda biyu kamar Abu Sa'ud a cikin tafsirinsa Irshadul Aqli Salim ila mazayil kitabillahi karim ya ce wa min ahalil ilmi daga cikin malamai akwai man zahaba ila anna hadhihi al-ayata wa ghayraha min al-ayati allati fiha as-saff wal kaff amman lam yuqatil min al-mushrikeen laysat mansukhatan bi ayati as-sayf akwai wanda suka tafi akan cewa wannan ayar da ire-irenta daga cikin ayoyin da suke lallashinsa ya yi haƙuri ya kame hannunsa akwai malaman da suka tafi akan cewa ayar ba a shafe ta da waccar aya ta takwabi ba wa anna ayatat saifi innama yu'malu biha fi hal izzati wal quwwa ita aya ta takwabi ta yaki ana aiki da ita ne fi hal izzati wal quwwa a cikin hali malam yace wa anna ayatas sayfi innama yu'malu biha fi halil izzati wal quwwa ayar takobi ana amfani da ita ne a halin ƙarfi a halin izza da ƙarfi wal mana'at lil muslimin a lokacin da musulmai suke da ƙarfi da za su iya kare kansu to a wannan lokacin ne sai su yi aiki da da ayoyin jihadi wa amma ayatul muwada'ati was-safi wal-kafi amma ayoyi da suke kira zuwa ga a saurara da suke kira zuwa ga ayi hakuri fa yumalu biha fi halil dha'f wal ajz ana aiki da su ne a lokacin rauni wa anna al-amra mawkulun ila waliyil amri al'amarin duka ana jibin tashi ne zuwa ga shugaba in sha a katala idan ya ga dama yayi yaki wa in sha a kaffa idan ya ga dama kuma ya riƙe ba za a yaƙi ba wa in sha a qatala qauman duna qaumi in kuma ya so ya yaƙi wasu mutane ya bar wasu mutane ala hasabil quwwati wal qudrati wal maslahati lil muslimin gwargwadon dai wato ƙarfi da kuma iko da kuma abin da zai zama maslaha ga al'ummar musulmi jama'a an gane wato masu wannan fahimtar su kuma suna ganin cewa ayoyin ba da haƙuri suna nan, ayoyin yaƙi ma suna nan, kowaɗanne da lokacin da suke aiki. Idan akwai ƙarfi da za a yi faɗa a ci nasara a yaƙi, to sai a aiki da ayoyin yaƙi da hadisan yaƙi, ba za a saurara ba. Amma idan babu ƙarfin yaƙi ɗaya da idan an ɗauko ma ba za a je ko'ina ba, za a kakkashe mana al'umma ne, a rusa mana masallatayya, a rusa mana tattalin arziki a mai da mu baya mu zo muna kokarin kuma sabunta wa kanmu rayuwa babu maslaha ba wani ci gaba to a daidai wani lokacin sai mu ɗauko ayoyinmu na haƙuri daban haƙuri mu kaɗe musu ƙura sai mu aiki da su mu ce Allah ya ce mu yi haƙuri tunda in mun ƙi haƙurin ma ba za mu iya ba in muna da ƙarfi mu ce Allah ya ce ku tashi ku karɓi kanku sai mu tashi anan kuma a zub da jini ai gumurzu ai gumu da haka waɗannan malaman suna ganin ayoyin kowace da lokacinta kowace da yanayinta kowace da irin gurin da ya kamata a ajiye ta kuma sai aka danka al'amarin zuwa ga zuwa ga shugaba shi zai duba ya gani Allah ka sa mu cika da imani Allah subhanahu wata'ala yace fasda' bima tu'mar ka bayyanar da abin da aka umarce ka wa a'rid 'anil mushrikeen ka kuma kawar da kai daga mushrikai ka fita harkar su ka daina damuwa da abin da suke yi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai hakurin abin da suke faɗa ka kaurace musu a daidai wannan lokacin kam idan ta kama kuma to idan akwai maslaha ta jihadi sai ai jihadi wannan shine abinda malamai suka ce dangane da faɗin Allah ta'ala wa a'rid anil mushrikin sai Allah ya ce
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Ubangiji ta'ala ya ce, Inna kafaina kalmustahzi'in a rage wannan. Ubangiji ta'ala ya ce, Inna kafaina kalmustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun lallai mun isar maka masu izgili mun ishe ka akan masu izgili waɗanda suke maka izgili suke cutar da kai da nau'uka na cutarwa da masu ƙaryatawa da masu tofa maka yawo da masu ɗora maka tumbin dabba a kanka bayan ka yi sujada a cikin sallah da masu ce maka tabballaka da masu ce maka wawa da masu ce maka kaza Allah ya ce duk masu izgilin nan suna sukuriya Allah ya ce ka bar mu da su mun isar maka su mun sanya ya zamu yi da su allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar waɗanda suke sanya wani abun bauta daban tare da Allah Allah ya ce fa saufa ya'lamun da sannu za su sani Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yana lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar nuna masa ikonsa da ƙarfinsa da kuma shirinsa da saninsa akan abin da duk yake faruwa na wulaƙancin da ake masa a Makka sai Allah ya karɓi faɗan da wannan aya fa in amanu بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله Allah ya ce idan sun yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi faqadih tadaw to sun shiryu wa in tawallaw idan kuma suka juya baya suka ki imani fa inna ma hum fi shiqaq to kuwa lallai suna cikin rarrabuwar hankali da rarrabuwar zukata da ɗaiɗaituwa fasa ya fi kahumullah Allah yake kuma da sannu Allah zai isan maka sharunsu. A wani wuri Allah ta'ala yake alaisa Allah bi kafin abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni Allah ce yanzu Allah bai ishi bawansa ba yanzu Allah bai zama abin isa ba Allah bai ishi bawansa ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi har su dinga maka barazana suna baka tsoro da wani wanda ba Allah ba ana tsoratar da kai ai Allah ya ishi bawansa duk wanda ya rike Allah to Allah ya ishe shi babu ko wani abun tsoro a bayan Allah babu wani kuma abun dogaro a bayan Allah da haka zuciyar wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki zuciya ce mai kwari zuciya ce mai ƙarfi baka samu wadda ya samu nutsuwa a ransa irin wadda ya sakankance akan Allah maɗaukacin sarki kuma sannan ba wanda yake tsoro sai Allah ba sannan ya fi kowa samun nutsuwa saboda ya san dukkan alheri yana wajen Allah kuma ya san dukkan wata fitina ba ta faruwa a cikin sarautar Allah ba tare da ganin damarsa da ikonsa ba wani ba shi da iko sai Allah shi kadai da Allah madaukakin sarki yace mun isar maka masu izgili an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda al-Imam tabarani ya kawo a cikin al-Mu'jam al-Awsat hadisi ne da ya shahara wajen malamin tafsiri ya shahara wajen malaman sira talaqqatul ummatu bil qabul al'ummar musulmi sun karɓi wannan hadisi sun yadda da shi suna kuma shahara shi kamar yadda shekul islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah yayi ishara zuwa ga wannan hadisin a cikin littafin sa as-sarimul maslul ala shatimi rasul abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma a cikin fadin Allah madaukakin sarki inna kafainakal mustahzi'in mun isar maka masu izgili sai Abdullahi dan Abbas ya ce almustahzi'i waɗannan masu izgilin su ne alwalid ibn al-mughira da al-aswad ibn abd yahus da al-aswad ibn al-muttalib abu zam'ata min bani asad ibn abd al-uzza da kuma al-harith ibn ghaytal as-sahmi da kuma al-aas ibn wa'il as-sahmi waɗannan su biyar su ne al-mustahzi'un me ya faru fa atahu jibrilu alaihi salam waɗannan kowa da irin nau'in wulakancin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wulakanci wanda ya cutar da annabi alaihi salatu wassalam don haka sai Allah madaukakin sarki ya shirya musu jibrilu ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam fa shakahum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya koka masa waɗannan mutanen biyar yace ni kan mutanen nan guda biyar jibrilu ina koka maka al'amarinsu sun matsa mu fa'arahu a ba'amrin alwalid ibn al-mughira annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna wa jibril yace kaga wancan alwalid ibn al-mughira ce kaga wancan da shi fa'au ma'a jibrilu ila abjalihi jibrilu sai ya danyi nuni zuwa agararsa agara da ke kafa sai jibril ya nuni kawai zuwa agararsa Fakala sai manzon Allah salama yace ma sana'ata shay'an ce ai baka komai ba ni da nake jira naga an ciccibe shi an yi kuli kulin rakiya da shi Fakala sai jibril yace kafaitukahu mm na isan maka shi thumma arahu al-harith ibn ghaytal manzon salama sai yace to gatan harith ga can Haris ka gan shi fa au ma ila batnihi Jibrilu sai yayi nuni zuwa cikin sa fa qala ma sana'ata shay'an sai manzo sallama ya ce to baka komai ba ai fa qala kafaitukahu Jibrilu yace na isan maka shi thumma arahu al-aas ibn wa'il al-sahmi sai ga wa'il sai ce ga wa'il kuma fa au ma ila akhmasihi manzo sallama sai yayi nuni shi ma zuwa ga ƙorinsa faƙala ma sana'ata shay'an yace ba kai komai ba faƙala kafaitukahu yace na isan maka shi fa ammal walid ibn al-mughira amma shi walid ibn al-mughira fa marra bi rajulin min khuza'ata wa huwa yarishu nablan lahu ya bi ta wajen wani mutumi cikin kabilar bani khuza'a yarishu nablan lahu yana shishirya kibiyoyinsa na abin na kwari da baka fa asaba abjalahu fa qata'aha sai kawai wajen gyara sai ya dan caki a garas sai ciwo da miki aka sa tozali aka sa ararrabi aka sa maina aka sa ƙasa aka sa wane ne ƙarshe dai wannan ciwon ya kumbura ya zama gyambo ya riɓe ya ɗiwa shi ya halaka shi wa amma al-aswad ibn al-muttalib fa amiya shi kuma al-aswad ibn al-muttalib makan cewa yayi fa minhum man yaqulu cikin su akwai mai cewa nazala tahta shajaratin ya ya zauna ne hutawa gindin wata bishiya fa ja'ala yaqulu kawai sai aka je yana cewa ya baniya la tadfa'una anni yana cewa kai yara kai ku daina cakana ku daina soka mu kad halaktu na halaka na shiga aku ala tadfa'una anni ba za ku ba za ku hana abin da ake mun ba qut'an bi shawkin fi aini gashi nan ana caka mun kaya a cikin ido na wa ja'alu yaquluna sai ayan suna cewa ma nara shay'an ba mu ga komai ba ba fa ba komai a idan ka ba shi kuma yana ta bori suna cewa ba komai a idan ka falam yazal kadhalika hatta amiyat aynahu yana ta wannan bori bai gushe ba sai da idanuwan duka suka makanci wa amma al-aswad ibn abi yawus shi kuma al-aswad ibn abi yawus fa kharaja fi ra'sihi quruhun fa mata minha shi kuma kansa ne kuraje suka fito a kansa a nemi magani a shafa rob a shafa kaza a shafa kaza bai gushe ba kan yana kumbura yana kumbura kurji yana kumbura sai da kansa yayi suntum ko ina idan ya burtso komai ya burtso har sai ya burtso shikenan sanadin kenan ya mutu wa amma al-harith ibn ghaytal shi kuma harithu fa akhadahu al-ma'u al-asfar akwai wani fatsin ruwa da ya taru masa a cikin cikin sa hatta kharaja qara'uhu min fihi fa mata har sai da yazo kayan cikin sa yana fita ta bakin sa ya mutu wa amma al-as ibn wa'il shi kuma al'as ibn wa'il fa bainama huwa kadhalika yawman hatta dakhala fi rijlihi shibrqa hatta tala'at minha fa mata shi kuma shi ma wata kaya ce ta shiga kafarsa kafar ta kumbura ta kumbura ta kumbura ya mutu duka suka yi mutuwar rubewa mutuwar walakanci suka yi mutuwar kwando suka yi fata-fata a cikin ire-irensu akwai wani da ake ce masa Utuba ibn Abi Lahab wasu suna ce masa Lahabu ne ibn Abi Lahab wasu suna cewa Utayba ibn Abi Lahab da ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya ishe shi annabi alaihi salatu wasallam sai ya addu'a yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika yace ya Allah ya Allah ka saukan mashi da wani kare mai fika daga cikin karnukan da ka halitta sai Allah ya masa addu'a. In an ce kal a larabci da hausa muna cewa kare, amma kalbu a larabci du dabba mai fika, kare yana ciki, zaki yana ciki, damusa tana ciki, du dabba mai fika masifaffiya ‘yar bala'i fitinanniya ita ce kalbu. Yas'alunaka ma za uhilla lahum, qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawari'i mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum mimma 'allamakum Allah wannan ana magana almukallibuna anan wato duk wata dabba mai fika ba wai kare wannan da aka saba na gida ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ka hada utuba da dabba mai fika wata rana ko utuba sai ya hada tafiya zuwa sha ta fatauci amma tun da yana tsorace tun da ya san annabi ya masa wannan addu'ar hankalinsa bai kwanta ba ya tattaro jama'a waɗanda suke masu bashi kariya aka kama hanya ana tafiya sai da aka je wani wadi aka je wani kwari yadda aka saba tsayawa a huta a kwana a daidai wannan lokaci yace aka ce za a kwana anan dare yayi sai ce to kar ku manta inni akhafu ala nafsi da'wata muhammadin ina tsoracewa kaina addu'ar muhammad ya kuke ga za a yi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce abin da za a yi yanzu ranka ya dade yanzu za mu yi maka kyakkyawar rumfa mai ƙarfi sai a yi maka shimfiɗi a samanta sai ka hau rumfar mu kuma za mu kwanta a jikin rumfar gaba ɗaya za mu kewaye kai kuma kana sama duk abin da ya zo kafin ya iso ka mun tashi za mu sai da zamu da shi da kibiyo da kibo ɗinmu da masu mu yace haka za a yi aka yi rumfa aka yi komai aka yi aikin ta aka yi masa shimfiɗi ya hausa mai kwanta yana munshari su ma suka kwakwanta ana gadi can ku dare yayi dare sai ga wani zaki murgujeji mulmulele ya taho yana sanda suka ce abun mamaki zakin nan ya dinga tsallake mutanen nan da suke taron mutane da suke kewaye a wajen ya dinga tsallake su ba su yake nema ba wurin su ya zo ba suna ta bacci ma wasu sun farka sun ga zaki ne an shiga aku ga zaki da ya je daidai rumfan nan da ya hangota da ya yunkura da ya yi sufa da ya cafke shi suka dare gaba ɗaya labarin kenan anan ya tsaya wa zai jira game aka yi babu anan labarin ya tsaya suka ruga kowa ya yi ta kansa aka koma gida kowa gyale a hannu shi kuma wannan zakin ya kama shi ya tafi da shi ba wadda ya ba da labarin yaya zakin ya yi da shi kawai dai shi kenan magana ta ƙare ya shiga bolar tarihi to Allah ya yi gaskiya da ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama inna kafaina kalmustahzi'in mun isar maka masu izgili shi yasa bahaushe ya tsani a ce Allah ya isa to da aka ce maka Allah ya isa to babbar magana ce bahaushe ya dauke ta babbar magana inna kafaina kalmustahzi'in mun isar maka masu izgili kuma Allah ya gwada masa cewa ya isar maka masu izgili abin da muka yi daidai Allah ka tsara mu cikin ladansa abu na kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا اغفر لنا وارحمنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ga wata takarda ta marayu zakka a marayu naira dubu ɗari daga alhaji sani muhammad kankani allah ya saka da alkhairi allah ya karba allah ya biya bukata allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa baghna fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله